الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الصبر بيرغ وطن شعبان هجرة دبو إلى بقوي wanda ya muwafaka da 24 ga watan ɗaya shekara ta 2026 miladiya ci gaba da karatu na fiƙihu a wannan littafi mai suna irshadu salik wanda ya fi shahara da askari darasinmu na sha biyu kenan satin da ya gabata an fara bayani akan ahkamul haidi hukunce-hukuncen jinin al'ada da an yi bayani akan kashe-kashen su mata masu al'ada da kuma hukuncin wasu daga cikinsu to shi ne dai zai ci gaba da bayani na kashe-kashen matan da kuma hukuncinsu wa man taqatta damuha to duk matar da jininta ya yanke fa'in kana sani ba da tsohurin wato jinin abin da ya sace ta kaɓa saboda ya yanke ne ba so ɗaya ba ma'ana ya yayyanke jinin nata ya zo sai ya yanke da ya yanke kuma wani ya sake zuwa shi ma ya yanke to shi yasa ya ce ta ƙaɓa ala wazini ta fa'ala bai ce ƙaɓa ba to duk matar da jininta ya yayyanke fa in kana sani ba da tsohorin to abinda za ta duba idan ya zan tsakanin jini na biyu zuwansa ba da tsohorin bayan kwanakin tsalki ne cikakku su ne kwana goma sha biyar to fa haidun mu'tanafun to wannan na biyun haila ne sabo ba cikon wancan bane na farko da jinin ya zo mata ya yi wasu kwanaki sai ya ɗauke bayan ya ɗauke sai ta samu kusan kwana sha biyar sannan sai wani jinin kuma ya sake zuwa to na biyun haida ce mai zaman kanta wancan ma da ya wuce haila ne mai zaman kansa wannan shine abin da yake mashuri a mazhaba amma mun faɗa a wancan sati cewa shi malam mai risala ya ce a ko kwana takwas aka samu ko goma tsakanin jinin farko da na biyu to na biyun ma haila ne ba sai ya kai sha biyar ba ba sai ya kai sha biyar ba wa'illa in kuma ba a samu kwana sha biyar ba fahuma haidatun to da na farkon da na biyun duka haila ne eh na farkon da ya ɗauke to bayan ya ɗauke na biyun ya zo na biyun kamin ya zo kwanakin da aka samu ba su kai sha biyar ba kaga bisa ga wannan ƙaulin ba a samu tsohorin kamilin ba kenan to sai ta haɗa shi da jinin farko sai ta cire kwanakin al'adanta da ta saba da shi da kuma kwanakin istizhari sai ta cire su kamar yadda aka yi bayani a baya in ta cire su to daga nan daɗa shi kenan duk wani jini da ya haura wa'annan kwanakin to jini ne na rashin lafiya fatula fiku za ta haɗa hatta tabluga aktharahu wato hatta kai mafi yawan kwanakin shi jinin al'ada shine kwana sha biyar idan ya zan jini ya mata wasa ya zo misali ya yi kwana biyu bayan ya yi kwana biyu ga na uku sai ya ɗauki sai sake dawowa a kwana na hudu da kwana na biyar a kwana na shida sai ya sake ɗaukewa ya sake zuwa a kwana bakwai da na takwas a kwana na tara sai ya sake ɗaukewa ya sake zuwa a kwana na goma da sha ɗaya a gane to abinda za ta yi a nan shi ne wannan kwana bibbiyun bibbiyun da yake zuwa su za ta tara banda ɗaya ɗin nan da yake ɗaukewa to idan ta tara wa'annan kwanakin ta ga cewa kuma sun zarce al'adarta to sai ta ci gaba da tafiya sai sai sun kai kwanaki sha biyar in sun kai kwanaki sha biyar to koda bai ɗauke ba kawai ta zama mustahaba sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah da ibadunta kuma mijinta na iya saduwa da ita to wannan ita ce hukuncin almulafiqatu a darasin da ya gabata mun yi bayani a kanta tana cikin kashe-kashen mata wadda jini yake mata yake mata wasa eh saboda haka duk kwanan da ya ɗauke to ba za ta lissafa da shi ba tun da kaga shi kwana ne na tsarki amma fa za ta yi wanka in ya yi kwana biyun ga na uku ya ɗauke to za ta yi wanka in ta yi wankan nan kuma za ta yi duk abin da ya kamata ta yi na ibada da azumi mijin tana iya saduwa da ita haka in ya dawo kuma za ta dakata in ya sake ɗaukewa kuma za ta sake wanka saboda haka kwanakin ɗaukewar shi za ta yi wanka ta yi ibada kuma ba za ta lissafa da su ba kwanakin jinin kawai za ta tara an gane in ta tara su hatta ta bloga a kasara hule yawwa sai ta kai mafi yawansa an faɗa mafi yawansa a baya kwana nawa sha biyar fa in zada in ya haura sha biyar ɗin fa mustahabatu to ta zama mai jinin ciwo ta zama mai jinin ciwo to shine wata ga tasilu tana yin wanka wata salli ta yi sallah wata sumu ta yi azumi ayyaman qita'ihi kwanakin da yake yayyanke wannan eh kaman kwana biyun da ya zo na uku sai ya ɗauke to shine za ta yi wanka a na uku ɗin an gane idan ya dawo ran na hudu ga na biyar ran na shida da ya ɗauke za ta yi wanka in ya dawo ran na bakwai ran takwas ran na tara za ta yi wanka yawwa to duk sanda ya ɗauke za ta yi wanka to shi yasa aka ce ba za ta lissafa da shi ba saboda shi tsarki ne na haƙiƙa wato ɗau kuma za a iya saduwa da ita a wannan lokaci wa alamatu ɗuhure alamat da ake gane tsalki mace za ta iya gane tsalki to alamomi guda biyu ne sai ta yi amfani da su ta duba musamman lokacin da za ta kwanta bacci da kuma lokacin da dare ya kai ƙarshe dab da asuba to duk za ta binciki waɗannan alamomin na farko aljufufu shine bushewar gabanta shine ta duba ta gaba jini ta hanyar shigar da kada ko kuma wani kyalle mai tsafta in ta ga ta fito da shi yana a yadda yake da ta shigar da shi babu jini to shi ake kira da aljufuf awil qasatul baydau ko fararen ruwa ta ga suna fito mata a madadin jini to kowanne ta gani cikin wayannan alama ne na na tsalki eh misali in ta gansu to kaga shikenan kawai za ta yi shirin wanka ne za ta yi shirin wanka an gane wayum na'u ana hana waɗa'uha saduwa da mace ƙabla gusuli haka min kamin ta yi wanka idan jinin mace na al'ada ya ɗauke amma ba ta samu ta yi wanka ba to ba a saduwa da ita sai ta yi mi sai ta yi wanka kamar yadda aya ta yi umarni fa'in fa'ala in kuma shi mijin nata ya aikata ya je ya yi abin nan da aka ce an hana to asima ya yi zunubi ya yi laifi ko da ko cewa mijinin nata ya ɗauke saɓanin abin da shi al'imamu abu hanifa ya tafi ake shi al'imamu abu hanifa ya ce a tun da jinin ya ɗauke ko ba ta yi wanka ba to a iya saduwa da ita to amma jamhurul ulama suka ce a sai ta yi wanka tunda Allah cewa ya hatta ya ɗahurna ai har sai sun yi wanka to shi ce yana ganin hatta ya ɗahurna ɗin na har sai jinin nasu ya ɗauki shi ne a taɗahur ɗin wala kafara ta alaihi kuma ba zancen kafara kamar yadda wasu malamai suka tafi a kai daga cikin su wasu malamai da suka tafi a kai cewa ai zai yi kafara an gane? wanne eh ta saddaq su basu basu sun ce hadisin yana da rauni sun rauna da hadisin sun ce wa sahihu annahu mawqufun hadisi ne mawqufi bai kai ga annabi ba su abinda suka rinja yake shine karatun da an ka gama shi kuma imam ahmad aga a mazhabinsa shi ya tafi kan cewa hadisin ya sadu zuwa ga annabi to shi yasa a mazhabarsa in yayi zai sadaka da dinari ko rabin dinari kamar yadda hadisin ya ambata to wannan saɓani ne akan shi hadisin saɓani ne wala ba asa babu laifi bilistim ta'i da jin daɗi mijinta ya ji daɗi da matarsa mai al'ada bai a aliha amma da saman jikinta shine daga cibiyarta zuwa samanta to ba laifi ya yi mu'amala da ita a nan banda daga cibiyarta zuwa gwiwa kuma shi ma a aliha ɗin ne ya ce shaddatan tana mai ɗaurawa alaiha a kanta izara ha gyaftonta wata jibarul kitabiyatu ana tilasta kirista ko ba yahudiya musulmi ne ya auri kirista ko ba yahudiya tunda musulunci ya halatta masa hmm? to bayan ya aure ta sai ta yi jinin al'ada kuma jini ya ɗauki to kata ce a ni ba musulma ba ce ba ruwana da wanka a'a ya tilasta ta dole sai ta yi wanka saboda haƙƙinsa don shi za ta yi wanka ba wai don ita ba tunda ita ba musulma ba ce wankan ba dole na gare ta ba saboda shi tunda zai yi saduwa da ita kuma an hana shi ya sadu da mace mai jinin al'ada ba dole sai musulma ba tunda Allah ya ce cuta ne to saboda kariya gare shi to shine zai sa ya cilasta ta dole ta yi wankan jini ɗin eh amma shi na janaba an ce ba sai ya cilasta ta ba in ta gara ma ta yi in kuma ta ce ba ta yi ya kyale ta eh shi wankan janaba ba dole ba ne a babu ijibali in ita tana da zaɓin ta yi to ta yi in kuma ta ce ba ta yi to kai ya cilasta ta saboda shi abin da ake tsoro a jinin haila babu shi babu saboda ni zai iya saduwa da mace koda tana da janaba koda musulmata to saboda wannan malamai suka ce to don me zai wajabta ta taimaka tun da ba sallah za ta yi ba ba ta sallah ba ka cewa ta yi sallah ba ka cewa ta yi azumi eh to ya za a yi kaga sai dai ka kyale ta shi ma na al'adan kaga dalili saboda kare lafiyanka ne tunda Allah ya ce cuta ne li zauje ha ga mijinta almuslimi wanda an musulmi fa amma in kirista ne dan uwanta shikenan babu wani ijibari eh wal hamilu mace mai ciki to an gama bayani akan almulafiqatu sai alhamilu wadda an kasa ta gida biyu walhamilu mace mai ciki ta hidu domin a malikiya tana al'ada mace mai ciki a gunmu mu malikawa tana al'ada saɓanin alhanafiya da alhanabila da wata riwaya daga ashafi'iyya su sun tafi kan cewa mace mai ciki ba ta al'ada saboda haka ko ta ga jini kawai jini ne na illa da rashin lafiya ba za a ce na al'ada ba ne amma mu malikawa baka ce a'a lallai mace mai ciki tana al'ada amma kuma ba shi ne galibi ba abinda a galibi mace in tana da ciki ba ta ganin jini na haila amma kuma wannan ba zai kore kuma yiwuwar a samu wata ba to hukuncinta injinin ya zo ita mai ciki idan tana da al'ada dama kuma jinin da ya zo bai sa amma al'adarta ba to sai ta yi aiki da al'adarta shi ne hukuncinta na farko kamin ta ɗau ciki kwana biyar take yi da jininta shi ta saba da shi yanzu ta ɗau ciki kuma jinin ya zo ya kwana biyar ko bai ƙara ba ta shi ke da sai ta yi wankanta kawai amma yadda aka yi saɓani shine in ya keta al'adar tata shine zai faɗa fa'in ta jawazat adataha in hailan ta ƙetare abin da ta saba da shi to akwai maganganu amma fal mashhuru abin da ya shuhura an ibn al-qasimi daga abdurrahman dan qasim ya ce in kana za a duba ne za a yi tafsili ya ce idan jinin ya saba ma al'adata ya wuce al'adata to in kana ba'a da salasita ashhurin sai a duba cikin wata nawa ne in ya kammala wata uku ya shiga na hudu to tamadat sai ta ci gaba da sauraren jiran ɗaukewar jini ila hamsata ashara yauman in ya ɗauke kamin kwana sha biyar sai ta yi wanka in bai ɗauke ba ta jira sai ya kai kwana sha biyar daga nan in bai ɗauke ba sai ta yi wanka duk abin da ya biyo bayan kwana sha biyar ɗin ya zamo mi jini na istihaba a wasu ruwayoyin aka ce sai yake cewa da makamancin kwana sha biyar ɗin shi ne kwana ashirin kenan wato za ta iya ƙari daga sha biyar zuwa kwana ashirin amma shi ne aksaru na wadda cikinta ya cika wata uku ya shiga na hudu kuma haka hukuncin yake in yana wata ɗaya ko wata biyu ko an gane wata hudu ko wata biyar har ma ya kai wata shida duka mafi yawan kwanakinta to kwana ashirin ne amma in ya cika wata shida ɗin ya shiga na bakwai to shine za a faɗi shi kuma nashi hukunci wa ba da sittata ashhurin in cikin ya kai wata shida ya shiga na bakwai kenan to na ishiri na yau man za ta jira kwana ashirin ne shi ma a wani riwayan aka ce da makamancin haka shine kwana talatin eh ita kuma mace wadda cikin ta kai wata bakwai ko takwas ko tara har dai ta haihu in ba in dai jinin na al'ada ne ba na haihuwa ba to daga kwana ashirin ne zuwa talatin talatin ɗin shine aka saru gare ta to wannan ita ce riwaya wadda take mashhuriya a mazhaba riwaya shi ibn al-qasim domin ita ke cikin almudawwana akwai wani ƙauli na biyu ga ita mace mai ciki wadda jinin nata ya saba ma abin da ta saba da shi da aka ruwaito daga wasu almajirai na al'imamu malik ɗin akwai almugiratu daga cikin ɗalibansa akwai almugira ibnu abdurrahman almakhazumi ɗalibin al'imamu malik ne ya rasu hijira 188 to shi ne wa ajaraha shi ya gudanar da hukuncin mace mai ciki kuma jini ya zo mata na al'ada shi almugiratu ɗin nan wa ashhabu da malam ashhabu wanda an yi bayani a kansa a baya sun gudanar da ita mujura alha'ili ba majara ba mimin ɗin nan tana da zamma mujural ha'ili sun ba ta hukuncin mara ciki ita ce wadda an kai bayaninta a baya bit tafsili al-mubtadi'a al-mu'tada an gane su al-mulaffika eh to ya ce ba ta da bambanci da su ba wani zancen kwana sha biyar zuwa ashirin ko kwana ashirin zuwa talatin ya ce a hukuncin dai da an ka ba waɗancan mata to ita ma mai ciki shi a hukuncin da aka bata ko da cikin ko wata nawa ne an gane yawwa kenan kaga in ta saba da al'adarta bisa ƙaulinsu to da ta ɗauki ciki sai jinin ya zo ya saba ma al'adar tata a baya me aka faɗa za ta yi istizhari cikin zartukan da aka faɗa ko kun manta to wanda shine mashuri sai ta ƙara kwana uku in ta ƙara kwana uku daga nan ya zama jinin me rashin lafiya in ya wuce haka sai ta yi wankanta ko kuma sauran zantuka da aka faɗa akan ita mas'ala ɗin e to shi mala ashabu da mala almugira abin da suka faɗa kenan amma dukkan su dai ba su yadda a wuce kwana sha biyar ɗin ba e bisa ga nasu ƙauli e cewa kwana ashirin ɗin ga wadda cikin ta kai wata uku ko kwana sha biyar zuwa ashirin ko kuma kwana ashirin zuwa talatin ga wadda cikin ta ya kai kamar wata bakwai to wannan zance ne na shi ibnul qasim to wannan shine ƙarshen bayani dangane da mata da kuma kashe-kashensu kuma dukkanin nau'ukan nan guda tara da aka ambata kowace an yi bayani a kanta in ka fahimci karatu to sai wadda a tare da su ita ce annufasa'u shi ne ce annifasu sai bayani akan jinin haihuwa wa muddatuhu da kwanakinsa fasulun fasuli fin nifasi dangane da jinin haihuwa wasahihu zance wanda yake ingantacce anna aksarar nifasi cewa mafi yawan kwanakin jinin haihuwa to mu'tabarun bil awa'idi ana la'akari ne da al'adun mata an gane saboda shirin haihuwa to yakan saba saboda yanayin inda mace take rayuwa da kuma abin da aka saba da shi to shi ake la'akari da shi wasu za ka ga kwana arba'in ne wasu talatin ba eh wasu kwana hamsin to amma dai an haɗu kan cewa mafi yawansa kwana sittin ne amma ba kowace take yin kwana 60 din ba kawai dai shine gaya kamar yadda ana haila 15 din shine gaya to haka ita ma mace da ta haihu ba za ta ƙetare kwana 60 ba in an kai kwana 60 duk jinin da ya zo to jini ne da rashin lafiya amma wasu mata in sun haihu akwai ma masu yin ƙasa da 40 din kwana 30 wasu kwana 20 to ya danganta shi yasa ya ce maka mu'tabarun bil awa'idi ya danganta da al'adun su mata din kowa da abin da ta saba da shi ko inda take rayuwa malam tujawiz 60 na yawman matukar ita bata ketare kwana 60 ba eh don su ne mafi yawa mala ya ce wa zahiru kuma ita ba ta istizahari an gane ita ita bai ji haihuwa eh ba ta istizhari ba kaman mai haila ba ce ba ta istizhari kawai in bai dauke ba to sai ta jira har 60 din amma daga 60 kuma shikenan wa zahiru abin da yake mabayyani annal mutakhallila ba al-mutakhallala ba annal mutakhallila jinin da ya shiga tsakani bainal wada'aini tsakanin tagwaye guda biyu haidun to shi haila ne mace ce ta haihu bayan ta haihu sai jini ya zo mata ya samu kaman kwana biyar ko sati to bayan satin ya kammala kuma sai ta sake haihuwa wani to wannan jinin da ya shiga tsakanin tagwayen to haila ne an gane? haila ne in dai kwanakin ba su kai kwada sha biyar ba to haka wasu malamai suka ce wakila a wani zancen kuma aka ce da fasin a a jinin haihuwa ne fata mu ilaihi ma ba'adahu sai ta hada shi da jinin da ya zo bayansa da wannan jinin da wanda zai zo bayan sai ta hada shi sai zamo jinin haihuwa ne na ita haihuwar ta biyu ba waccan ta farko ba don da ta haifa daga baya sai a ba ta hukuncin kamar jinin ya fara zo mata ne kamin ta haihu din akwai matan da haka kamin su haihu to jinin haihuwan yake fara zuwa an gane in sun haihu daga baya kuma ya ci gaba da zuwa to sai a bata wannan hukuncin akwai matan da kuma sai sun haihu sannan jinin ya ci gaba da zuwa akwai waɗanda kuma lokacin da suke haihuwar lokacin jini yake zuwa to da akwai wannan eh to shi dai wannan akwai saɓani tsakanin cewa shi almutakhallil din nan ina za a sa shi eh wasu malamai suka ce haila ne an gane yawwa haila ne matuƙar dai tsakanin tunda kun san su ƙa'idar tagwaye a ba dole sai an haife su lokaci ɗaya ba an gane yauwa in dai ba a samu wata shida ba tsakanin haihuwansu to tagwaye ne kila an samu wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku ko wata hudu ko wata biyar sannan an ka na biyu to tagwaye ne amma in sai da ta yi wata shida sannan ta yi na biyu to ba ta waye ba ne wa da ƙane ne saboda wata shida su ne aƙallu muddatul hamli yawwa in ka auri mace a shari'a da ka yi wata shida tare da ita ta haihu to ɗana ka ne ba sai ta yi wata tara ba in dai daga ran da aka ƙulla aure zuwa haihuwanta an samu cikan wata shida to ɗana ka ne ba za ka ce a to ai ba a saba ganin haka ba kaza kaza kaza a gani to shi yasa sai a nan su waɗancan malamai sai suka ce kenan in mace ta haihu sai jini ya zo mata kuma ba a samu wata shida ɗin ba to za a ba shi hukuncin al'ada an gani za a ba shi hukuncin al'ada wasu kuma suka ce a'a jinin haihuwa ne sai ta hada shi da sai ta hada kwanakin da kwanakin jinin da ya zo bayan haihuwarta na biyu in sun kai kwana 60 to shi kenan ko bai dauke ba sai ta yi wanka to wannan shi ne wata shida ne ba kwana sha biyar ba وتقضي الحائض الصوم to mace mai jinin haihu a mai al'ada tana rama azumi haka ita ma mai haihuwa ita ma tana rama azumi lassalata amma dukansu ba sa rama sallah saboda ita sallah kaga kullum tana maimaituwa to akwai mashakka a kanta ko ya an ce za su rama amma shi azumi kaga daga shekara sai shekara ne wannu fasa'u mithluha to mace mai haihuwa ita ma irin alha'idu ce game da abin da aka ambata bi ma ya ji buga cikin duk abin da ya waje ba gare ta wayamta ni uku abin da yake hannuwa duk abin da ya hannu ga mai al'ada ya hannu ga mace mai haihuwa waya juzu ko abin da yake halatta na karatu na karatun ƙur'ani da sauransu Allahu alamu Allah shine masani to wannan shine ƙarshen bayani game da hukunce-hukuncen tsalki an kammala za a shiga kitabu salati kuma yanzu ko namiji haki ko mace to an riga ai ma bayanin tsarki eh yau sai sallah kawai sabon da baka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله